الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وقوتاننا مسلمين شابكوي نعم yau muna sha bakwai ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 22 ga watan watan nawa ne watan 11 shekara ta 2021 miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljin wa shaitan na babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahu Allah ta'ala yan uwa idan ba a manta ba a wancan sati a mun fara malam ya shiga bayani a cikin halil jinnu taskunu buyutal insi shin aljanu suna zama a cikin gidajen da mutane suke zama wanda malam ya raba abin gida biyu ya ce e haka ne aljanu sukan zauna a inda mutane sukan zauna to amma akwai wasu labarai ko ƙarerai da akan yada game da hakan wanda su kuma ba daidai ba ne wanda malam ya kama mana misali na gaskiyar wanda an samu hadisai da nassosi da suka tabbatar da cewa tabbas aljanu suna zama tare da mutane wanda ya yi hujja da hadisin wannan matashi da ya shiga gida ya ga maciji a gidansa sannan ya kawo mana wata kissa ta wani saurayi shi ma da ya shiga wani gida da ake ba da hayarsa wanda duk wanda ya shiga duk wanda suka kama hayar gidan sai su mutu to amma shi da ya shiga an ga yadda suka kare da ɗalibinsa aljani daga ƙarshe yawwa to anan muka dakata a kafin mu ci gaba da karatu wannan wani littafi ne da na abin da ɗansa don ɗan buga misali da shi sunansa asraru tabarakan lazibiya dihil mulku sunansa kenan asraru tabarakan lazibiya dihil mulku menene wanda ya tara aya talatin da a jama'a ka rubuta to a ciki akwai abin da muka yi bayani satin da ya gabata akwai ɗalasimai da muka yi bayani ko? akwai kuma azaim da muka bayani wanda nace surkulle yawwa to irin wannan littafi akwai irin wannan talataman da na gani a ciki yanzu misali ga wani ga wani rubutu nan daga nan wajen wanda na gaba gaba za su iya gani wajen wajen kalma 20 ce aka haɗe ta a waje guda kai aka ce karanta ta ba za ka iya ba gashi nan abinda aka rubuta gashi nan ya taqaya ala sahaba samada ka gani kuma aka ce wai ka rubuta ka hada in ka rubuta ayar sai ka hada da wannan sakandamin sakandami ake ce masa annabi ko sai ka hada da shi in ka hada da shi kuma wai sai ka yi kaza ka yi kaza da sauransu sannan nan kuma za ku iya ganin wani abu shi ma gashi nan wanda aka fi sani da hatimi ko an rubuta wani abu an yi gida gida za ku ga lambobi ne kawai nan lamba ce nan kuma ga wani abu kamar irin andin nan da ake rubutawa nan ma ga wata lamba nan kuma gashi an yi ainun da ra'un a haɗe duk gasu nan to sai a ce idan ka ga ayan idan ka idan ka rubuta idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur sai aka ce fa'idar wannan aya ana karantawa kafa 99 sannan a samu kasar gidan tururuwa kun ji ko a samu kasar gidan tururuwa a zana wannan hatimi sai a sa sunan bukatar da ake so a tsakiyar hatimin a sa hatimin a gaba kana mai mai kallon gabas menene kai wurdin sai kai wurdin amfaninta don neman biyan bukata ko neman aure idan ya wuyata ga mutum mace ko namiji hakan ana iya yin amfani da wannan asiri asiri wajen neman budin kasuwa idan ta yi tsauri to ɗan kasuwa kun ji to wannan misali ne da zo da shi don ku ga irin abubuwan na gaya muku daman abu ne da suke bara wannan kuma ga wani ma wani sakandamin shi ma kun gan shi kun gan shi za ka kalmomi ne wajen gudanarwa aka haɗe shi gashi nan wani kashafa kashaka shafakaika to haka abubuwan suke to yanzu dan Allah menene ma'anar wannan yanzu aka ce ka faɗi ma'anar wannan a larabci ko a hausa ko a turanci ko a kowane irin yare ka faɗe shi ba mutum bai sani ba mutum bai sani ba to amma an ɗauko an ce ka haɗa da ayar alƙur'ani to wani sai ga tun da ayar alƙur'ani ta ai shi kenan ayar duk inda wani abin da yake gani inda da ayar alƙur'ani to komai aka daidai ne a'a ana amfani da ayar alƙur'ani a zira wani abin wanda yake na tsafi ne ko bautar da mutum wa kansa wa aljani kamar da muka faɗa a baya to shi sa ƴan uwa irin waɗannan abubuwan duk ya kamata mu kauce musu ba su da asali a cikin addinin musulunci manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya ba addinin nan gaba ɗaya kawo mana shari'ar gaba ɗaya shine Allah madaukakin sarki ya dora masa nauyin isar da ita idan da a ce waɗannan abubuwa masu kyau ne a wajen su ya kamata mu fara gani haka ne yan uwa haka nan sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su ne wanda suke almajiran annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda kullum suke zama a gaban sa yi musu karatu idan da wani abu ne mai kyau a wajen su ya kamata mu fara gani law kana khairan la sabaquna ilayhi inda alkhairi ne su ya kamata a ce sun fara gabatuwa a kansu ba mu ba amma haka kawai sai da karni na wajen nawa lokaci yayi nisa sannan kirkiro abubuwa a ce maganin kaza ne maganin kaza ne su duk ba sa bukatar kasuwan ne ba sa bukatar auren ne ba sa bukatar biyan bukatar ne suna bukata amma me yasa ba su ba saboda ba addini bane ina fata an fahimta yan uwa yawa saboda haka mu daina ruɗuwa da irin waɗannan abun ko da kaga an rubuta wata aya alqur'ani in dai kaga abin da baka gamsu da shi ba to kai bar maza ka je ka tambayi wani wanda kake gani ka yadda da ilimin sa da tsoron Allah sai gaya ma gaskiya akan abu in ya gaya ma kuma kada ka dage ko da an ce maka ga abin da zaka samu da shi mu fahimta cewa ƴan uwa ba fa cewa aka irin waɗannan abubuwan ba sa yi ba mun sha bayani akan cewa tsafi da asiri gaskiya ne ana yi kuma yana kamawa amma abin da muke cewa shine haramun ne shirka ne fita daga musulunci ne ina fata ƴan uwa sun fahimci zancen ko ba cewa aka idan kai ba zai ba akwai tsafin da yake na gaske ne ba satin da ya gabata mun bada bayani cewa idan ana so a kashe mutum ana mai tsafi iri kaza ba a kashe shi kuma ya mutu in ana so a haukata mutum a mai tsafi iri kaza shi ma a kashe shi ya mutu to amma abin da ake cewa shine shi wanda ya wannan tsafin bokan da shi wanda ya je aka yi masa wannan tsafin dukkanin sun yi asara addinin su sun yi asara imanin su shine abin da muke muke faɗa ka kiyaye imaninka da addininka domin shine zai taimake ka wajen shiga aljanna ko kuma akasin haka idan kai wasa rere da shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye za mu ci gaba da karatu yan uwa mun tsaya ne a daidai inda malai ce wal akhbaru fi hadha kathiratun wa qad marra shay'un minha malai ce amma janibul batil amma bangaren da yake na ba daidai ba irin labaran da mutane suke yadawa akan cewa aljanu sukan zauna a gida wasu ba daidai bane kawai akan hada baki da wasu ne in suna so a yi wa mutum 419 sai a ce to gidan kaza da aljanu sai an bada kuɗi iri kaza ko a iri kaza sannan za a fitar da aljanu kamar kissar da malam ya kawo yanzu za mu ji ta insha Allah ta'ala بل فهو أحيانا ما يثير الناس هذه الإشاعات كذبا وبهتانا لأغراض شخصية ومصالح دنيوية بل ديوا متاني سكن يا da irin waɗannan ƙariyoyi da ƙirƙiro maganganu wanda ba su tabbata ba su yada saboda li aghrabin shakhsiya saboda wata bukata ta kai kawai wata personal bukata ta mutum da yake da ita akan abun sai ƙirƙiro magana cewa gida kaza akwai aljanu saboda yana da bukatuwa zuwa ga gidan idan kowa ya kasa siya shi sai ya koma gefe sai ya siya shi da araha ce shi a bashi ya san yadda zai ina fata an gane malai cewa masaliha dunyawiya ko kuma wata maslaha ta su ta duniya malai cewa sa asuqu laka fi dhalika qissatun waqi'iyya malai ce zan koro maka wata kissa zan baka wani labari da ta afku game da haka ala shaykhu yasin ahmad eid yace yasin ahmad eid yace توفي رجل في بلدة في من أحد غير بعيد wani mutum ya rasu a wani gari a wani lokaci da ba mai nisa ba lokacin ba shi da tsayi daga lokacin da yake ba shi labari ya ce wata raka baitan jamilan shi wannan mutumin da ya rasu ya bar wani gida katafaren gida mai kyau munfaridan anil buyuti wanda yake ware daga sauran gidaje irin gidajen nan ne yan gayu gidaje ne mai kyau wa kana zalikal baitu ba sun wani aiki wani ba ko yawa malai ce wa kana zalika albaitu muttasi'ul arza'i wannan gida ya kasance yana da mayalwacin sasanni gida ne mai mayalwacin gefensa ma'ana damansa da hagunsa gabas da yammansa yana da yalwa gida ne babba kwarai kafirul ghurafi yana da ɗakuna da yawa a cikinsa muzayyinan bin nuqushi an masa ado da zane-zane wa zakhrafatul badi'a da kuma ado da aka yi masa mai ɗaukar ido allatifatul manzar mai daɗin gani malaita fi sahanin dari a cikin tsakiyar gidan farfajiyar gidan shine sahanin dar fasaqiyatun minal marmar latifatus sana akwai irin ɗan irin swimming pool ɗin da ake da ake haƙawa irin na 'yan gayu irin ɗan ƙorama da ake a tsakiyar gida haka kamar dai a ba dai swimming pool ne da ake shiga a yi wanka a cikinsa amma lokaci za ga an dan haɗa ɗan wani rami haka da ruwa a cikinsa yana gudana ko a ɗan sa kifaye ko wani abu makamancin haka to tsakiyar gidan ga irin wannan ɗan ramin an zo an haƙa gwanin ban sha'awa aka sa wani abu haka aka rufe shi an yi shi ne da duwatsu irin duwatsun nan masu ɗauka ido su ne almarmar irin duwatsun nan da ake ce musu masu za ku masu santsi masu kala-kala to su ne marmar da irin wannan duwatsun aka yi shi wannan a ɗan swimming pool ɗin wa ala da'iri ha a kewaye da wannan shi swimming pool ɗin jumlatun tamafil mukhtalafatul ashkali wal alwan akwai a butun-butumi da aka yi da yawa wanda suke mabambanta an yi su mabambanta juna ma'ana butun-butumin zaki misali mace da na tsuntsu da na kaza haka aka yi su sannan kuma launin su kala-kala ne daban-daban kowanne walmiyahu tatadaffaqu min afwahiha ga kuma ruwa yana tsattuwa daga bakunan waɗannan butum-butum yan uwa ina fata kun sawara yadda wajen yake ko kamar waje ne mai banƙaye haka gefen shi daidai inda aka haƙa wannan ramin aka zuba ruwa aka sa duwatsu aka leleye shi sai kasance an kewaye shi da irin butum-butum ne za ga haka idan ka je gurin yan gayu sai ga gawan dan butum-butumin tsuntsu ta bakin sa ruwa yana fita ina gani ai an taba gani irin wannan ko to irin wannan ne haka sai aka zagaye shi wannan abin da irin waɗannan butun butuma ya haka duk ga na ruwa yana ta zuba cikin ramin haka abin gwanin ban sha'awa wato yana so da nuna maka yadda gidan yake da kyau da tsari an yi gida mai kyau wanda aka shi kuɗi da yawa yace walam yakul li zalika ar-rajulu waladun yarithuhu shi wannan mutumin sai ya kasance ba shi da ba shi da magajin da zai gaje shi fa asbaha zalika al-baytu min بعد وفاتي من بعد وفاة صاحبه خاويا من الناس خاليا من الانس sai kasance wannan gidan bayan mutuwar shi wannan mai shi din wannan attajirin da ya gina gidan babu kowa a gidan kowa kowa ya fita daga gidan saboda shi mai gidan ba shi da ɗabari a ce ‘ya'yansa sun gajin gidan sai kasance gidan kawai an rufe shi fattafaka a ƙaribuhu ala bai'ihi sai dukkanin makusantansa wanda su ya cancanta su ci gadansa tun da ba shi da ‘ya'ya sai suka haɗa akan cewa gidan da maimakon a bar shi haka kawai babu kowa gwanda a sai da shi wa kana amaluhum aziman fi ay yusawi mablagan wafiran sai kasance suna da buri akan gidan sun sa wa gidan buri suna so kudin gidan ya kai kudi mai gwabi kudi mai yawa sosai saboda kyan gidan wa ma an a'lanu khabra bai'ihi hatta ushayya annahu maskunun bil jinni wa dakhiluhu afarit ko ifrit da zarar suna yada labarin cewa gidan nan an sashi a kasuwa za a sai da shi babu dadewa kawai sai labari ya fara yaduwa cewa fa gidan nan akwai aljanu a cikin sa akwai wani katin ifritin aljinni da ya zauna a gidan babu wanda ya sai siya kawai labari ya rinka yaduwa a cikin gari gidan nan fa wanda wanda ya sai shi duk wanda ya sai akwai aljanu a ciki aka rinka yadawa aka rinka yadawa wamtaddat hadhihi al-isha'a hatta sarat hadithul qawm fi samrihim sai kasance wannan jita-jitan ya fara yaduwa a cikin mutane har sai da ya kasance shi ne zancen da mutane suke tattaunawa a guraren hirarsu da daddare idan sun zauna wa mawdu'ul kalami fi saharihim shine mawdu'in da suke tattaunawa a inda suke suke zama su raba dare suna tattaunawa da as-sahar da as-samar kusan duk abu ɗaya yake nufi as-samar shine hira da daddare in aka ce sahar kuma shine aka ce sahiran layl to ya raya dare bai yi bacci ba kenan ma'ana guraren da mutane suke tattaunawa suke hira sai kasance labarin da ake kenan kamar yadda ka sani yanzu idan wani abu ya faru a cikin mutane duk majalisar da kaje sai ka ga shi ake tattaunawa duk inda kaje sai ga labarin da ake kenan to sai kasance shi ma haka ne wa in khalafa ahaduhum hadha al-i'tiqad idan ɗaya daga cikin magadan ya saba abin da mutane suka kudure akan cewa gidan nan akwai aljanu wa zahaba ila al-bayti laylan ya tafi gidan yace shi bari ya je ya gani da gaske ne ko ba da gaske bane ya'udu sai ya dawo wa huwa mutaqidun bi anna fil baiti shayatin yana mai kudiri cewa tabbas ba abinda mutane suke faɗa da gaske ne gidan nan akwai aljanu saboda zai ga wasu abubuwa ko ya ji wasu abubuwa ma'ana idan mutum ya ce kai shi fa bai yadda ba sai ya je gidan nan ya gani to duk lokacin da mutum ya shiga da niyyar bai yadda akwai aljanu a gidan ba sai ya dawo a zuciyarsa akwai itikadin akwai aljanu a gidan me dalili saboda zai ga wasu abubuwa kuma zai ji wasu abubuwa wanda tabbas ya san ba mutane a gidan nan ko me yake faruwa haka sai ya ji magana ko ji ana jifansa ko ana taba shi ko abin da ya kama da haka kaga akwai matsala gidan da aka ce ba kowa ka ji ana maka magana ana kiran sunanka to da zarar mutum ya dawo zai ƙara koma ba sai sai je shi ma ya ƙara ɗorawa da cewa tabbas jama'a gidan na fa akwai aljani ni na je na gani to alaka sai gida ya kisiwa kowa ya guje masa sai malai ce ibta'ada nasu an shara'ihi sai mutane kowa ya guje wa sai wannan gidan wa khafa al-warasatu su al-aqiba sai su magadan suka ji tsoron ƙarshen mummunan sakamako na wannan gida za a ce gida kirarren irin wannan suna ganin ruwa a kuɗi ruwa ruwa gashi amma kuma ba dama wa khususan ba da an taqaddama ahadun nasi musamman ma lokacin da wanda daga cikin mutane ya gabato li shira'ihi dan ya sai wannan gidan wa da fa fihi mablagan yusawi rubu'i thamanihi shi wanda ya zo zai sai gidan ya ba da adadin kuɗin da ya kai ɗaya bisa hudu na kuɗin gidan irin kama a ce kafin alƙalami ya ba da ɗaya bisa hudu don idan an gama cinikin ya tabbatar da kuma lafiya sai ya ba da sauran to sun ga kuɗi yanzu gashi nan a hannunsu kuma mutumin na an fara hure masa kunne akan cewa akwai aljanu a gidan nan to shine hankalinsa ya tashi wa qabal an yastalima alwarasatu hadha almablagh hadar shabun shaja'un sami'a bi khabri albayti kafin a ba su ragowar kuɗin kafin ragowar kuɗin ya zo hannunsu a gama magana shi wancan mutumi bai kai ga janyewa ba bai kuma kai ga ba su raguwar kuɗin ba to sai wani sai wani saurayi ya ji labari abin da yake faruwa a gidan cewa gidan nan ana cewa akwai aljanu a ciki ma ya taqawwaluhu nasu anhu da abin da mutane suke faɗa game da gidan cewa akwai aljanu a ciki wa kana min alladhina la yubaluna bi amri aljinni shi wannan saurayi yana ɗaya daga cikin irin saurayin da basu damu da al'amarin aljanu ba shi ba ruwansa kawai irin ƙaura ne haka saboda ka ba ruwansa da wani lamarin aljanu wala ya khafu na minal afarit baya jin tsoron ifiritai faƙasadal warafata sai wannan saurayi kai tsaye ya nufi wajen wannan waɗannan magada wa talaba minhum mablagan minal mali yace abinda nake so kai ku bani adadin kuɗi kaza wa takaffala lahum bi tardil jinni wa imsakil ifrit yace shi kuma ya musu alƙawari zai kori aljanin nan daga gidan ko kuma ya kama shi aljanin ya kawo musu audar da shi ko kuma ya kore shi faqabalu minhu zalika sai suka karbi wannan abin da yazo musu da shi wa aqahu nisfal ajr har suka dauki rabin abin da yace su bashi suka bashi ya yanka musu kudi yace abin da nake so ku bani kaza kawai in Allah da ni kuma zan je zan fito muku da aljanin nan saboda ka suka dauki rabin kudi suka bashi wa indal masa da yamma tai wannan saurayi zahaba zalika shabu wa akhadha musaddasan yasta'inu bihi fi waqti al-haja wannan sawar yayi shirye kimtsa ya dauki kayan aiki ya tafi ya dauki bindiga ya bindiga dai sosai ya dauka zai nemi taimako da ita zai za ta taimaka masa lokacin da zai bukace ta ba mu sani ba ko aljanu suna tsoron bindiga walamma wasala al-baita yayin da ya isa wannan gidan istaraha qalilan ya zauna ya huta wa ba'da itfa'i sham'ati nama bayan ya kashe kindir ɗin ko wutar da ya zo da ita sai ya kwanta sai ya fara bacci kun ga yana da ƙarfin halittun da zai iya bacci a irin wannan gida ya kwanta ya fara bacci wa ba da qalil bayan kaɗan da fara baccinsa sha'ara bi anna yadan tashabu lihafa anhu kawai sai ya ji wani hannu ya zo hannu ya zo yana jan mayafin da ya lullaba da shi ana jan mayafin da ya lullaba da shi haka fa amsaka bihi bi kulli quwwati saboda shi kuma sai tattara mayafin sai rike shi haka da karfi ya rike shi da karfi haka wa qala yace man alladhi yashabu lihafa wa yake zaman bargo wane ne yake jamin mayafi al-ghita shine dai mayafin fa waqa al-ifritu ala qafahu ana tsallake ko qala ana ana ifritu sai ce ni ne ifritu ni aljani ne kai tsaye walazim akhudhu lihafa kuma dole sai na karbi wannan mayafin na jikinka wa illa in ku ka ka bani shi labistu jismaka zan shiga jikinka ka saka min mayafin in ba ka ba zan shiga jikinka yanzu fataraka shabul lihafa sai wannan saurayi ya saka masa wannan mayafin ya kyale masa fa waqa al ifritu ala qafahu sai wannan ifritin zai tsallake sai fado sai fada kan kiyarsa ma'ana ya fado a kansa kenan yana fadowa a kansa fa qama shabu sai wannan saurayi ya miƙe waraki ba ala sadril ifrit tunda ifrit ya riga ya fada kasa sai ya hau kan kirjinsa shi kuma yawa sai ya hau kan kirjinsa ya zauna wa wajhul musaddas ووجه المسدس لرأسه sai ya sanya bindigar haka daidai kansa sai ta kansa da bindigar wa kala yace masa akhbirni man anta ba ni labari waye kai in ba haka ba kuma yanzu kanka ya fashe fa khafa minhu khawfan shadidan sai shi wani ifritin yaji tsoro daga wannan saurayi tsoro mai tsanani wa kala yace utrukuni wa sawfa akhbiruka an haqiqati hali ya ce wallah zan baka hakikanin hali na duk abin da ake ciki zan gaya maka amma da Allah ka yi haƙuri kada ka harba tun da ya ga bindiga faƙala shabu sai wannan saurayi ya ce ta kallam ayyuwal ifrit ya kai ifrit min aljin da ka yi magana ƙala ya ce ma ana bi ifrit wala janun ya ce wallahi ba ifrit bane ni ba kuma aljani bane ni bal ana bal ana insun mithluk ya ce ni mutum ne irin kamar kai la akhtalifu anka illa bi suwadi launi yace ba ba ni da bambanci tsakanina da kai sai dai bambancin launin fatata ni baki ne kai fari ne shine kawai bambanci yace wa qubhi manzari da kuma munin da kuma munin kamata fatarakahu sai wannan saurayi ya rabu da shi wa auqada shama'a shama'a li yanzura man huwa sai ya ƙara kunna kendir din sai ko kunna fitilar da ya zo da ita dan ya ga waye fara'ahu abdan aswadan ariya sai ya ga wani bawa ne baki tsirara haihuwar mahaifiyarsa shine a cikin gidan mina thiyabi ariya mina thiyabi wanda yake bashi da tufafi a jikinsa qala shabu sai wannan matashi yace masa akhbirni ayyuhal abdu ba ni labari ya kai wannan bawa ma sababu wujudika huna menene yasa ka zo nan wajen me ya kawo ka nan wajen fi hadal makan me me sababin samuwarka a wannan waje faƙala sai ce abdaruratu hiya lati ajbaratni wallahi larura ce ta takura min ta tilasta ni sai na zo nan wajen dole li'annani rajulun faqirul hal adimul kasbi yace ni mutum ne da nake faƙiri sannan kuma ba ni da abin yi ba ni da abin da zan yi in samu arzikin da zan ciyar da iyalina da shi wa indi a usratun kabiratun la ya'luha ahadun siwaya sannan kuma ina da a iyali masu yawa wanda babu mai ɗaukar nauyinsu sai ni ya ce faƙasattu rajulan likai yudabbira li shugulan u'ishu minhu ya ce sai na je wajen wani mutumi don ya bani ɗan wani aikin da zan rinka yi na samu dama na rayu da wannan aikin na rinka samu abin da zan rinka ciyar da iyalina da shi fa'amara ni an ahdara kulla lailatin li hadha albayt li uqima fihi sai shi wannan mutum ya ce zan baka aiki amma aikin da zaka min shi ne za ka rinka zuwa wannan gidan kullum da daddare ka rinka zama a cikinsa kullum za ka je ka rinka kwana a gida in ya so da safe sai ka fito wa ausani idza sha'irtu bi dunuyi ahadin min min hadha almanzil ya kuma yi min wasici da cewa duk lokacin da naji alamun wani ya shigo cikin gidan nan ko ya kusanto asfiqu ala yadina tafa hannuna haka ta tafa hannuna to yanzu kaga gidan da aka ce ba kowa a ciki sai ka shigo ciki sai ka ji ana tafa hannu kaga akwai matsala aiko to sai ce duk lokacin da ya ji alamu wani ya shigo ya rinka tafa hannunsa wa abribu ala safihatin a'adattuha li hadhihi al-ghaya sannan yace min yace min ga wani kwano nan ko wata langa na rinka bugata na rinka bugata duk lokacin da naji mutum ya shigo idan na tafa hannu na kuma sai in buga langa kaga ta kaji tafa hannu kuma kaji ana kida gidan da aka ce ba kowa yace wata langa ko wani kwano da na tanade shi na aje saboda wannan abu wa idza ra'aytuhu jasuran idan naga mutum mai karfin hali ne ya dake na tafa hannu na buga na buga wannan langar ko na buga wannan kwanan ya dake da yaki motsawa walam ya'ba bi zalika bai damu da hakan ba uqliqa al-ma'a duf'atan wahida yace to wannan ruwan da yake fitowa ta baki tsuntsayen sai na sake shi gaba ɗaya sai in kunna abin nan famfan sai ya fito da ƙarfi ka shiga gida kawai irin wani wajen kawai shiga ruwa sha haka waye kunna baka sani ba yace fa takhruju min afwahi tamasil sai ruwan ya rinka fitowa ta bakin waɗannan batun butumi na cikin gidan wa artaqi fawqa fasqiya yace sannan sai na hau saman wannan dan swimming pool pool din da aka aka gina wa asriqu bi aswatin mukhtalifa sai na rinka yin ihu da ƙara da sautittuka kala kala yayi sautin yaro yayi sautin babba yayi sautin mace haka ya ta yi ina fata an fahimta yace tukhifuhu da za ta tsorata shi wanda ya shigo gidan har sai ya tsorata ya fice duk wannan mutumin shi ya umarce ne sai na jane haka shi shine aikin da ya bashi idan ya dawo kuma kullun da safe sai dauki kuɗi sai ya bashi sai ya tafi sai ya ci da iyalinsa subhanallah thumma harabani ala katmi sirri sannan ya ya razanar da ni ya kwadaitar da ni akan lalle na rike masa sirri ba kada kowa ya sani daga ni sai kai sai inda kai haka zaka samu alheri falamma sami ashabu hadal kalam yayin da wannan matashi ya ji wannan labari daga wannan aljani saqahu amamahu wa sallamahu lil warasa sai ya kora shi a gaban sai ya ce mu je sai je kai shi zuwa ga waɗannan magadan gidan waɗannan wanda suke so su gidan yace to ga aljanin ku na kama ya ba su wa qassa alaihim hikayatahu ya ba shi labarin duk hikayar da shi wannan aljani ya ba shi فظهر لهم أن الرجل الذي استأجر هذا العبد sai ya bayyana a gare su wanda ya ɗauki hayar wannan bawan yake biyan sa kuɗi ya je wacce shigantaka a gidan huwal mutaqaddimu li shira'il baiti bi thamanin bakhsin yana ɗaya daga cikin wanda ya zo zai sai gidan da farashi ɗan kaɗan wulaƙantaccen farashi ya kuwa an fahimci kisa kuwa ya zo a sai masa da gidan da farashin da bai kai darajar gidan ba ko kaɗan aka ise masa to shine sai je shiryo wannan shigantaka sai je haɗa baki da wancan bawa duk wanda ya zo a kore shi to kun ga ƙarshe idan kowa ya kasa siya shi sai ya dawo sai a ce me a siyan masa to kun ji dalilin da aljani ya bayyana a cikin gidan kenan saboda irin wannan abubuwan yan uwa irin wannan abubuwan suna faruwa irin wannan abubuwan suna faruwa hatta daga masu da'awar cewa su bokaye ne yanzu da sauransu wallahi suna irin wannan damfara ana yi wallahi sai a samu na ɓoye shi a ƙarƙashin gado ka ƙarƙashin wani ba sai a ce shi ne aljani a cikin wani ɗaki Allah sai a samu wani ɗaki mai duhu sai a samu wani ɗan ƙaramin yaro sai a ɓoye shi a ƙarƙashin gado sai a ce ka rinka magana an ka ji muna magana ka ɗan rinka magana sai idan idan shi bokan yana so ya razana wancan ɗin sai ce to bari mu tambaye su mu ji sai ya wani surkulle ya magana ya magana sai ka ji an yi wata magana a ƙarama irin ta yara haka sai ce to kaji sun ce wannan aikin naka zai samu nasara in Allah ya da sai ya ƙara magana ya ƙara magana sai wannan na ƙarƙashin gadon sai ya ƙara irin wannan muryar sai ce to alhamdulillah yanzu an ce abinda zaka kawo zaka kawo shanu kaza zaka kawo kaza zaka kawo kaza shikenan to kai kana gefe kaji aljani magana a gaban ka wallahi suna yi sosai saboda haka sai mun yi la'aka sai mun yi sai mun lura sosai da sosai na gaya muku akwai a cikin bokaye ma akwai yan damfara wanda ba bokancin suke ba damfara kawai suke su cuci mutane su ci dukiyoyin mutane ba tare da haƙƙi ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malai ce kaifa tutradu aljinni min albayti yaya za a iya koran aljani daga gida idan har da gaske ne akwai aljani a gidanka ta wanne yanayi zaka baka kore su shine inda zamu je yanzu insha Allah ta'ala malai ce wa idza walakin idza tayaqqanat fi'lan anna fil bayti jinniyan idan ya tabbata haƙiƙa ba shakka a cikin gida akwai aljanu saboda alaman da aka gani da wasu abubuwa da malamai suka ambata cewa idan aka ji su akwai aljanu a cikin gidan duk an samu an samu dalilin da suke tabbatar da haka fatakuna tariqatan ukhra fatakuna tariqatun ukhra tariqatun ikhraj ikhrajihi kalati malai ce fatakunu tariqatu ikhrajihi kalati sai kasance hanyar da za a bi wajen fitar da wannan aljanin zai kasance kamar haka na farko mala ya ce ta zahabu anta kai za ka tafi wasnani ma'aka da mutum biyu a tare da kai ila hadhal baiti zuwa wannan gidan da aka ce akwai aljanu wata ƙulu sai ka ce unashidukum bil ahdi alladhi akhadahu alaykum sulaiman ina yi muku magiya da alkawarin da annabi suleiman ya ɗauka a kanku an ta da ku fita wa tarhalu min baitina ku bar wannan gida namu una shi Allah ina haɗa ku da Allah an ta wa la tu'ubu ahadan da ku fita kada ku cutar da kowa mala yace takarrara hadha salafata ayyam zaka maimaita wannan har tsawon kwanaki guda uku ka ɗauki wasu mutum biyu aje ai musu magiya ana aka samu wannan ana aka samu wannan shine hadisin macijin can ko yauwa hadisin macijin can zaka je kai musu magiya kace ina hada ku da Allah da ku fita daga wannan gida kada ku cutar da kowa ina hada ku da Allah da ina hada ku da alƙawarin da Annabi sallallahu ya dauka akan ku da ku fita daga wannan gida idan kayi sa'a sun fita to alhamdulillah idan ba su fita ba ga mataki na biyu malaita idan ta sha'arta ba da zalika bi shay'in fil baiti ta idan har yanzu kuma sai ka ci gaba da jin wani abu bayan wannan lokaci ta haburu ma'an fi ina'i sai ka samo ruwa a cikin kwano ko ƙwarya wa tuqarribu faka minhu sai ka kusanta bakinka zuwa ga wannan ƙwaryar wa taqulu sai ka ce bismillah amsayna billahi alladhi laysa minhu shay'un mumtani' وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائد من من الأبالسة ومن شر الشياطين الإنس والجن ومن شر كل معل أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار وشر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بما استعاذ به إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم من شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب يقول أم فهمت؟ daga bismillah din nan zuwa nan ƙarshe aya guda goma na farkon sautin safat sai ka karanta a cikin wannan kwanan da ruwa yake ciki sun matattaba ubi hadal ma jawani baddar sannan sai ka rinka bin duk kusuroyin gidan gaba ɗaya kana zuba ruwan nan kana yayyafawa duk kusuroyin gidan gaba ɗaya kana bi kana yayyafawa kana zubawa kana zubawa gaba ɗaya fatada minhu kulli janibi min jawanibiha sai ka sai ka sanya ruwan nan a kowanne janibi daga cikin kowace kusurwa daga cikin kusuroyin gidan fa yakhrujuna bi idnillahi ta'ala mala yace aljanu za su fita da izinin Allah madaukakin sarki fa hadha huwa al-ilaj bayna yadayka mala yace to ya kai bawan Allah ga magani nan a gaba gare ka wa ma alaika illa an takhlisan niyya asna addu'a babu abin da yake gare ka sai ka tsantsanta niyya ka sanya ikhlasi lokacin da zaka yi wannan addu'ar wa tasta'inu bi rabbil ardi was sama ka nemi taimako da ubangijin samai da kasai wa iyyaka wa iyyaka mala yace amma a hirdinka in ne maka kashedi an tatruka hadhal huda da ka kyale wannan shiriya wa tatluba dalalati sahra wal kuhan ka je ka rinka neman bata da cutarwa irin na bokaye da masu sihiri fafi hashifa walbala fafi hashiqa afwan maimakon shiqa sai na ce a shifa kunga kalmomi ne guda biyu wanda kuma suna da kawai fa'un za ka canza fa'un kame da ita kafin sun ta canza ta kuma wancan wannan abin da yake nufi shifa ceto wannan kuma shiqa taɓewa kaga an ka canza kame da wannan shikenan fa fiha shiqa a cikin irin wannan hanya ta bin bokaye akwai akwai tabewa wal bala da bala'i wa as'alullaha an yaj'alana bihi musta'inina wa alayhi mutawakkilina wa bi sultanihi muta'assimina malai ce muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu zamto masu neman taimako da shi masu dogaro da shi masu kankame shi a duk lokacin da wani abu ya taso mana yan uwa wannan abin da malam ya kawo addu'a ce da malam ibn al-qayyim ne ya kawo ta a cikin littafin sa nawabil sayyib min al-kalim at-tayyib ina kyautar da ta ma kamar ya kawo ta a cikin tafsirin sa tafsir ibn al-qayyim kamar ya kawo ta ma a ciki to addu'a ce da issa ce asalin ta ba hadisi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ya kamata mu fahimci wannan da kyau issa ce da ya kawo ta daga akwai abun nabar suna sahi na hisham ibn al-qasim shi ma ya game da matsala ne ta aljanu sun tare mai a gida duk lokacin da ya shiga gida yana jin maganganu yana jin motsi yana jin abubuwa kala-kala har sai da ta kai ya ji magana kiri-kiri an gaya masa cewa inda yana son kansa da arziki yana son zaman lafiya ya tashi a gidan nan gidansa ne amma sai da ya ji an gaya masa cewa inda yana son zaman lafiya ya tashi a gidan nan kamar da ibn al-qayyim kawo kissar ya ce to da ya ji haka sai hankalin sai ya tashi shine sai ya rubuta takarda ya tura ƙasar iraki wajen malamai wajen su al-muharibi imam al-muharibi da abi usama ya tura musu yake neman fatawa mai zai yanzu ya tashi daga gidan ne ko kuma abin da za a ce akwai abin da za a ce maka masa da shi shine sai imam al-muharibi ya rubuto masa takarda ya aiko masa shi abun nabar din a cikin takardar to shine sai ba shi wani labari take dauke da wannan addu'ar sai ce akwai wata rijiya a ƙasar iraki a ƙasar iraki rijiya ce da ba a zuwa kusa da ita ba a shan ruwanta duk wanda ya ji kusa da ita ya mutu kawai ya halaka ya mutu to sai kasance wasu matafiya sun tafiya ta biyo da su ta wajen rijiyar sai suka sauka suka yada zango a kusa da wannan rijiya yada zangon suke da wuya sai mutanen gari suka ga bari su zo su taimaki mutanen su gaya musu abin da ke faruwa suka ce wannan rijiya da kuke zaune a kusa da ita akwai abu kaza da abu kaza a kusa da ita ana halaka idan aka yi amfani da ruwanta ko ka kai kanka kusa da ita kace zaka ibi ruwanta saboda haka sai ɗaya daga cikin matafiya ce da Allah yana bukata a kawo masa guga wanda yake da ruwa a ciki aka ji aka samo guga da ruwa a ciki aka kawo masa shine sai ya kara bakinsa a cikin gugar sai ya karanta wannan addu'a da makaranta yanzu yan uwa yana ga makarantawa sai ya zuba a cikin rijiyar yana zuba ko sai su ga wata wuta ta taso daga cikin rijiyar wuta balbal tana ci haka ta taso da karfi tayo sama tana zuwa bakin rijiyar gabar rijiyar sai fit kuma sai ta mutu to daga lokacin mutanen gari suka samu dama suka ci gaba da amfani da ruwan rijiyar ina fata an fahimta yan uwa to da ya kawo masa takardar da ya karanta shi ma sai ya ce to bari ya gwada sai ya ɗauko ruwa a cikin kwano sai ya kara bakinsa sai ya karanta wannan addu'ar yan uwa shi abin nazar da ya gama karantawa sai ya rinka bi yana watsawa yana zubawa a cikin gidansa gefe da gefe yana zuba wannan ruwa yana gama zubawa sai ji ana ihu ana ƙara ya ji ana cewa a harakatana ya aban nadar a harakatana ya aban nadar ka ƙona mu baban nadar ka ƙona mu ka ƙona mu shi kenan daga lokacin gidansa sai zo na lafiya shi ma to a ibn baz Allah madaukakin sarki ya jikansa da rahama lokacin da ɗaya daga cikin ɗalibansa yake masa fatawa akan za a iya karanta wannan addu'ar domin kora aljanu daga gida da ya karanto mata da ya karanto masa ita da yake kun san bin baz makaho ne ko a haka ya rasu a makanta saboda ka je karanto masa ita da ya zo daidai ƙarshen isar inda suke cewa a harakatana ya aban nadar a harakatana ya aban nadar sai bin baz Allah madaukakin sarki masa rama yake cewa alhamdulillah tayyib tayyib la ba'asa in nafa yace yace mun gode wa Allah madaukakin sarki babu laifi za a iya amfani da ita idan dai an yi an ga ta amfanar ina fata an fahimta yan uwa abin da yasa na kawo wannan saboda wasu daga cikin malamai suna gani cewa a kawo wata addu'a ta musamman a ce ita ce addu'ar koran aljanu daga waje suka ce ba daidai bane tunda ba daga bakin annabi ta tabbata ba an fahimta ba annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da ita ba duk addu'ar da annabi ya koyar yace addu'ar abu kaza ce wannan babu shakka a kanta amma duk addu'ar da ba wahayi ya tabbatar da ita ba to malamai suka ce wannan a tsaya ta annabin tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to amma mu sani cewa ƴan uwa babin da ya shafi addu'o'i ko babin da ya shafi rukiya galibinsu ana ɗora sani a babu tajriba babu tajriba me tajriba shine an gwada abu yawwa an gwada abu kuma an ga yayi babu laifi sai amfani da shi saboda ita addu'a a yadda take tsarinta a shari'a akwai bambanci tsakanin zikiri da addu'a addu'a shine ka ce Allah madaukakin sarki ba na abu kaza ko ka kare ni daga abu kaza ko ka ja min alkhairi irin kaza a babin addu'a irin wannan kofa abu da take zaka iya roƙon Allah madaukakin sarki komai sai abin da shari'a ta hana ina fata yan uwan fahimta idan ka daga hannunka zaka yi addu'a duk abin da kake so na alkhairi zaka iya roƙansa ba haka bane ko an ce an kayyade maka wasu abubuwa da aka ce iya su kadai zaka roƙa abin da aka ce kawai shine kada ka roƙa kada ka roƙi abin da yake saban Allah ne shikenan kawai amma babin zikiri a ce idan kai sallah ka zama tahiya ga irin addu'a da za ka karanta ko a waje ka zaga addu'a da za ka karanta zikiri shi wannan ba a yi sai wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya san wa mu fahimci bambancin da nake so nuna mana an fahimta ko to saboda ka babin addu'a wannan babi ne na addu'a to an gwada an ga yayi babu laifi kai ma za ka iya yi sai dai kada ka kudirce ko kuma ka ka jazzama mutane cewa lallai idan an karanta dole aljanu za su fita shine kuskure amma babu laifi za ka gwada babin da ya shafi rukiya da babin addu'a babu laifi duk abin da ya zo aka gwada aka ga yi amfani babu shirka a cikinsa ba saban Allah sai a gwada saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa yana ya ga wasa masa cewa a'ridu alayya ruqakum la ba'sa bi ruqya ma lan takun fihi shirk yace babu laifi ga dukkan ruqiyar da za a inda babu shirka a cikinta to da wannan hadisi malamai suka dauki wata ka'ida amma cewa duk abin da za a yi amfanar da mara lafiya babu laifi za a iya yin abin da aka hana kawai abin da yake akwai shirka a cikinsa saboda haka uwa wannan addu'ar babu laifi za a iya karanta ta a cikin ruwa a watsa a cikin sassan gida insha Allah ta'ala aljanu zai fita amma dai abin da muka faɗa a bayan uwa ko shakka babu ya fi wannan addu'ar tasiri shine me karanta suratul baqara saboda wannan nassi ne haka ne nassi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aljanu ba sa zama a gidan da ake karanta suratul baqara to kaga ya fi wannan sannan karanta uzu bi kalimatin lahi tamma shi ma menene nassi ne haka ne to abin da ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ka gwada shi da duk abin da ya zo daga bakin wani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma abin da muke cewa shine babu laifi za ka iya yi idan aka samu irin wannan matsala ta aljanu babu laifi ka ɗauki ruwa kai karatu ka je ka yayyafa a cikin abin nan ɗin gidan in dai har ka tsarkake niyyar ka insha Allah ta'ala addu'a ka za ta yi amfani za ta yi tasiri kuma za a samu abin da ake bukata wa alaikum salam wa rahmatullah ita suratul baqara duka idan idan babu aljanu karanta ta zai sa aljanun ba za su shigo ba in kuma da akwai su a ciki zai kore su e wannan kuma sai an tabbatar da akwai su ne ake karanta su ta kore su ce wannan yawa akwai abin da ake ce masa rigakafi to ita suratul baqara rigakafi ce kuma magani ce duk gaba daya shi kuma wannan kaga magani ne kawai ba rigakafi bane ba a karanta ta sai an samu tabbacin akwai aljanu a gida sannan sai a karanta Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa sai mu dakata anan insha Allah ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am alƙawari akan ba za su cutar da mutane ba ba su zalunci mutane ba a matsayinsa na jagoransu don shi annabi sulaiman alaihi salam Allah madaukakin sarki ya ya makkana shi akan su ya ba shi tasiri a kansa yana mulkarsu yana ba su umarni yana sa su abin da ya so ya kuma hana su abin da ya ga dama to wannan shine abin da malami suke faɗa akai abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah